ce amma ba'adu habbabi imam al-bukhari ya yi cikin sayar bukhari kitabul juma'a ya ce babu amma ba'adu babi game da amma ba'adu duk sanda annabi ya hudu batul haja to ya ƙare sai ya ce amma ba'adu sai malamai sun kame sheta wa ba'adu ba wa ba'adu ba amma ba'adu annabi ka cewa na fatar kun fahimta ma'ana amma ba'adu to bayan haka amma ba'adu fahaza wannan abu da zan rubutawa itiqadul firqatin najiya itiqadi ne aqida ce ta alfirqatin najiya jama'a masu tsira daga azabar masu tsira daga bid'a nan duniya masu tsira daga azabar Allah najayanju najati tsira wannan littafin da zan rubutawa itiqadi aqida ce ta alfirqatin najiya ɓangaren jama'a masu tsira almansura waɗanda za a taimaka ma ila ƙiyamin sa'a har zuwa tsayar sa'a ahalis sunna wal jama'a waɗanda ake kira ahalis sunna wal jama'a to sai bayani sharhi amma ba'adu amma hadhihi amma dinnan na'ibatun mai mayewa ce an ismi sharɗin daga ismu sharɗin wannan nahawu ne zai kawo wa in ba karatun nahawu kai ba baka fahimta abin da yake cewa ya kamu karanta mu wuce na'ibatun mai mayewa ce an ismi sharɗin daga suna na sharaɗi wa fi'ili da kuma fi'ilinsa a taƙadiru abin da za a ƙaddarawa an ma'anar amma ba'adu mahama ya kummin shai'in duk yadda abu ya kasance shi an ma'anar amma ba'adu amma ba'adu mahama ya kummin sha'in duk yadda abu ya zamo ƙalibnu malikin babban malami na nahawu ibnu malik ya ce cikin mi cikin mi cikin alfiyar sama dalla alfiya ta ibnu malik ya ce amma kan mahama ya kummin sha'in wafa litilwe tilwe ha wujuban ulifa amma amma kalma amma wadda an ka hada da amma ba a duba irce muke ciki ba kalma amma me amma anan amma ka mahamayaku min shay'in haka take kamar mahamayaku min shay'in duk yadda abu ya kasance shi an ma'anar amma muna tare wafa ita kuma fa'un duk inda kaga amma to abinda zai biyowa bayan tafa'un shi wafa ɗin da ya ce wawan ɗin nan ta adafi ce wafa ba kalma guda ba ce wa ta adafi fa daban take fa ɗin da ke biyatta ulifa ga ya can ƙarshen baiti na biyu ulifa an haɗa ta da ita ne litilwi domin bibiya talweha da take bibiya ta wujuban akan wajabci duk inda ka ga amma wujuban abin da zai biwa bayan amma fa'un ne ji amma ba'adu sai ya ce fahaza to duk inda ka ga amma abinda zai biyo ta wujuban fa'un muna tare to faqauluhum don haka maganar su da suke suke cewa su mal amma ba'adu at taqdir abinda za a kaddarawa ake nufi da amma ba'adu mahma yakun min shay'in duk abinda zai kasancewa na komai ba'ada haza bayan wannan shi an ma'anar amma ba'adu duk abin da zai kasancewa bayan wannan fahada kaga sai a ci gaba da fa'un fa'un ita ke biyatta wa alaihi to akan wannan fassara in an fassara amma da mahama ya kummin shay'in ba'du falfa'u huna fa'un din da ta zo anan rabidatun lil jawab tana tana kulli ne da jawabu amma tunda amma kuma daga cikin abin ganta ana kiranta harfin shar'i kaga sai ya zan fa'un ɗin da ta zo bayanta wadda an ka ce ita ke biyar ta wujuban to sai ta zamo tana ƙulle da jawabin shar'i na amma wal jumlatu ba da jumlar da za ta zo bayan amma fi mahalli jazmin tana matsayin majazuma wujubu shar'i wa jawabu shar'i fi mahalli jazmin tana matsayin majazu ana yi mata jazama kun san jazma ko ɗauri jawabu sharɗi sai ta zai ita ce jawabu sharɗi do jumlar da za ta zo bayan amma to sai ta zan ga ƙa'idan nahawu dai ana yi mata jazma sannan matsayinta matsayin jawabu sharɗi tunda amma tana cikin hurufu sharɗi wa yahtamilu indi to a wuri na ni inji Muhammadu Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala yana ɗauka an ta kuna ta kasance amma ba'adu fa hadha ai anna ma harfu sharɗin ma nan ta amma sai ya za harafi na sharadi wa tafsilin da kuma rarrabe magana dama kuma haka ake kiranta amma lit tafsili ana kawo ta ne don rabe magana ba ya yi muƙaddama ba inna alhamdulillah na amadu wa nasta'idu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina haka dai ya kare ko sai ya ce amma ba'du to da jan amma za ta rarrabe yanzu ya kare muƙaddama zai kawo ta magana shi yasa daga cikin sunayenta ana kiranta amma littafsili don rarrabe magana muna tare to ina yake au harfu sharɗin fakat ko kuma amma amma ba maɗin nan sai ta zan harafi na sharaɗi kawai mujarradu an tafsil ba tare da an haɗa ta da tafsili ba wata ƙadiru abinda za a ƙaddarawa amma ba da zikir haza to bayan ambatun wannan abu da na ambata fa ana azkuru kaza wa kaza to za ambaci kaza kuma da kaza wala hajata babu bukata an nuqaddara fi'il sharɗin muqaddara fi'ili na sharaɗi wa naqulu mu ce inna amma harfun naba manabal jumla mu ce amma din nan ta amma ba'adu harafi ne wanda ya mai matsayin jumla fa hadha i'tiqadun to magana ta ta gaba bayan amma ba'adu sai yace fa hadha i'tiqadun fa hadha al-isharatu hadha ba ismul ishara ba wannan abu to isharar da yayi da fa hadha labudda an takuna ila shay'in mawjudin dole an ce ismul ishara dole ana yi ne ne zuwa ga wani abu wanda a saman me duk abin da ba saman ba ishara zuwa gare shi ko ana inda ma aqulu sai shi mallan Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi yace to amma ni inda ma aqulu lokacin da nace hadha hadha dinnan fa ana ushiru ni ina ishara ne ila shay'in mahsusin zuwa ga wani abu wanda ake iya gani a taɓa shi ne mahasus zahirin bayyananne wahuna to a nan almu'allifu mawallafin littafin ibn taimiyya kenan rahimahullahu ta'ala katabal ba ya rubuta wannan huduban ne ta littafin ƙablal kitabi gabanin littafin wa ƙabla an yabraza kitabu gabanin littafin ya bayyana li'alimin shahida ga duniya ta halarta gabanin ya halarto da shi ya rubuta hudu ba to fa kaifa zalika yaya an kai haka tunda an ce hadha ismul ishara ne ga shay'in mahsusin zahirin to ibn taymiya kuma gabani ya rubuta littafin muqaddima ya fara rubutawa to ya to in yace hadha to kuma babu littafin lokacin nan to ya za a yi aqulu sai in ce innal ulama yaquluna malamai suna cewa in kana al muallif in mawallafin littafi ya kasance katabal kitaba ya rubuta littafi don mahi yawan malamai sai sun gama rubutun littafi sannan su su rubuta muqaddama daga baya sannan akwai waɗanda muqaddama suka fara sannan su ci gaba da rubutun littafin yace to ibnu taymiya muqaddima ya fara yi sannan ya rubuta littafin to ya an kai yayin unhani da fa hadha hadha wanda ismul ishara ce li shay'in mahsusin zahirin yace innal ulama yaqulun malamai suna cewa in kana al muallif in muwallafin littafi ya kasance katabal kitaba ya rubuta littafi thumma katabal muqaddima sannan ya rubuta muqaddima wal khutba da khutban littafi daga baya fal musharu ilayhi abinda yayi ishara zuwa gare shi mawjudun kaga saman mene wa mahsusun kuma ana iya gani nai abinda ana iya gani a taba shi ne mahsus hmm? walaysa fihi ishkalun kaga nan babu wani rikici gare shi wa illam yakun katabahu to in ya zan bai rubuta littafin ba muqaddimar ya fara yi to fa innal muallifa sai ya kawo hadha to mawallafi yushiru yana ishara ne ila maqama zuwa ga abin da ya tsayi fi zihnihi cikin tunani ne anil ma'ani daga ma'anoni allati sayaktubuha wanda zai rubuta ta fi hadal kitab cikin wannan littafi in muqaddima ya fari kahin ya littafin to da yace fa hadha wannan izbul ishara yana ishara ne ga abin da a kudurci cikin zuciya ta wanda zai rubutawa muna tare wa indi to a wuri na dai ni Muhammad bin Salih al-Uthaymin fihi wajhun thalithun akwai wata fuska ta uku da ake iya fassara hadha wa huwa shine annal mu'allifa mawallafin littafi qala hadha ya faɗi wannan ne bi itibari dangane da la'akari da halal mukhatab halin su waɗanda yake magana da su wal mukhatab shi wanda ake magana da shi lam yukhatab bi zalika ba ayi mai magana da wannan ba illa ba'ada sai bayan an am an barazal kitaba littafin ya bayyana wasu dar kuma ya faru faka annahu yaqulu to kamar shi malami yana cewa fa hadha alladhi bayna yadayka wannan littafin da an gaba gare ka kaza wa kaza wa kaza wa kaza to kaga sai ishara yanzu an yi ishara ne ga littafin hadhihi idan don haka in kan lura haza ɗin nan salasata aujin tana da fuskoki guda uku ƙauluhu fuskoki guda uku da wace da wace da wace kayan wuce. fuska ta farko in yace haza to yana ishara ne ga littafin zaka iskan ma ya rubuta littafin ne sannan daga bayan rubuta mukaddama don haka haza yana ishara ga littafin da annan yanzu practically na biyu in mukaddima ya fari babu littafin to in yace fa hadha yana ishara ne ga abin da aka cikin zuciya ta wanda zai rubuta wa in future ina fatar kun fahimta na uku kuma yace yana magana ne da abokan magana kamar yana magana da abokan magana game da abin da zai kawo musu nan gaba shi a fuskoki uku da za a fassara hadha din ce ismul isharancin na hadha ƙauluhu faɗa ta da ya ce itiƙadu fa haza itiƙadul firƙatin najiya me itiƙadi alawaz na ifta'al itiƙad ya zo akan mizani na ifta'al min al'aqadi daga min al'aqada daga aqada me ma'ana aqada wa huwa wa huwa rabdu wa shaddu shine daurewa da kullewa rabdu daurewa wa shaddu da kullewa shi a ƙada a ƙadun zawaji ƙullen aure ba haka yake ba to daga aƙada ne an ka samu aƙida don me ake kiran aƙida aƙida saboda ƙulle ta da kai can cikin ƙoƙon zuciyarka ina fatar kun fahimta ba ƙulle ne na haƙiƙa ba na ma'ana hadha min haythu at-tasrif al-lugawi wannan ta gefen fassara ta lugha amma fil istila amma ga shari'a indahum gun su malamai yan an kace i'tiqad fa huwa hukmu dhihni abinda ai i'tiqadi shine hukunci na tunani aljazim wanda ai yanke wanda kai can cikin tunaninka hukuncin da kai cikin yanzu ni cikin kokon zuciyata ina da i'tiqadin Allah guda ne to kaga kamar wannan i'tiqadi na kulle shi da zuciyata ina fatar kun fahimta duk abinda ka kudurta da zuciya ka kulle to shine i'tiqadi yuqalu ana cewa eh taqattu kaza na kudurta kaza yani yana nuhin jazamtu bihi na yanki da shi fi kalbi cikin zuciyata duk abinda ka tabbatar cikin kokon zuciyarka shi ka kudurta fa huwa hukumu dhihni don haka shi itiqadi hukunci ne na tunani aljazim wanda ayyanki wanda baka da shakku gare shi fa in dabaka alwaqi'a in tunanin nan naka da ka kudurta kai yanyi yanke cikin zuciyarka in ya dace da abin da ke abkuwa fa sahihun to sai ya zai ingantacce kamar ce wanda kai na kudurta babu abin bauta da gaskiya sai Allah na kudurta annabi Muhammadu bawan Allah ne na kudurta Qur'ani littafin Allah ne kaga wannan duk yayi daidai ko to wannan sai ya zan itiqadi sahihi wa in khalafa alwaqi'a amma abin da ka kudurta cikin zuciyarka in ya saba ma abin da ke abkuwa fa itiqadun fasidun to sai ya zan fasidi kudurta wadda nasara sun kai annabi isa dan Allah na ba har cikin zukatan su yadda da haka nan ba kaga wannan itiqadi ne fasidi fa taqadna fa itiqaduna don haka itiqadin mu musulmi annallaha cewa Allah ilahun wahidun abin bauta ne guda sahihun itiqadi ne ingantacce wa itiqadun nasara amma itiqadin nasara annallaha thalithun thalatha dayan alloli uku ne baɗilin wannan baɗili ne la'annahu mukhalifun lilwaje don ya saba ma abin da ke tabbata abin da a tabbatacce wajhu irtibadihi bil ma'anan lugawi zahirun don haka fuskat kulluwa ta da ma'ana ta luga bayyane yake ga lugar larabci in an ka ce a kada yana nihin rabada daure abu ko kulle abu don haka kaga ashe kenan ma'anar i'tiqadi ta gefen luga da ma'anar i'tiqadi ta gefen shari'a duk sun kusanci juna la'anna hadha alladhi hakama fi qalbi domin wannan mutum da ya hukunci cikin zuciya tai Allah shayan akan wani abu ma ko menene ka annahu aqadahu alayhi kamar ya kulle shi gare shi wa shaddahu kuma ya daure shi alaiha akan sa bi haythu la yatafallatu min ta yadda ba zai kubuce mai ba wal firqa da yace fa hadha itiqadul firqatin najiya me firqa bi kasril fa'i firqa bi ma'ana ad-da'ifa bangaren jama'a qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce falla walla nafara min kulli firqatin minhum da'ifatun li yatafaqahu fi dini kaga ya ambace firqa falla walla don mi nafara min kulli firqatin daga kowane bangaren jama'a minhum daga cikin su nafara da'ifatun minhum wani bangaren jama'a na da cikin su bai fita ba li yatafaqahu fi dini domin su nemi ilimin addini wali yanzu ruƙa wa kuma domin su gargaɗi mutanen su idar jiwu ilan in sun dawo musu da wurin yaƙi wala Allah mai jiwu ko za su dawo daga bannace bannacin da suka kaga alfirqa dai ana nihin ra'ifatun min aljama'a bangare na jama'a to shi shine fa hadha i'tiqadu alfirqatin najah wannan i'tiqadi ne na bangaren jama'a masu tsira to ina yake wa amma alfurqa amma fa'un kaga firqa bi kasril fa'i ko to amma furqa in fa'un ta zo bidammi da damma furqa fahiya ma'khuzatun ita kuma wannan kalma an riko ta ne min al-iftiraqi daga rarraba farraqa iftiraqi muna tare qauluhu zance ne da yace annajiya al-firqatun najiya masu tsira najiya ismu fa'il ism suna ne na fa'ili min naja daga kalmar naja naja yanju ya za salima in ya kubuta daga wani abu najiyatun fid duniya to don me waɗannan jama'a ake kiran su firqatun najiya bangare masu tsira najiyatun masu tsira ne fid duniya nan duniya min al bid'a daga bid'o'i salimatun minha sun kubuta daga bid'o'i wa najiyatun fil akhirah sannan masu tsira ne a lahira min nar daga daga wuta Allah ya tsiratar da mu to shi yasa ake kiran su firqatun najiya wa wajhu zalika to ina sun ka samu wannan suna don me ake kiran su firqatun najiya jama'a ma tsira annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala saboda annabi ya ce cikin wani hadisi yace wasa taftariqu hadhihi al-umma bayan ya ce yahudu sun kasu kashi 71 nasara sun kasu kashi 72 sai ya ce wasa taftariqu hadhihi al-umma da sannu wannan al'umma ta za su rarraba ala 73 firqa akan bangare 73 kullu hafin nari dukkansu suna cikin wuta illa wahidatun sai guda kaga ashe gudar ga ita ce najiya ita ce mai tsira daga wuta to mu ne insha Allah qalu sun ka ce wa man ya rasulullah su wane ne ya gudan nan da za su tsira daga wuta Allah ya ce man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi duk wanda ya kasance ala mithli akan kwatankwacin ma ana alaihi abinda nake akai ne wa ashabi ni da sahabbaina da duk wanda ya zo da wani abu wanda annabin sahabbai ba san da shi to shi aka ce mai bid'a hmm annabin sahabbai sun san bikin saukar karatu to haka ba in maulidi ba maulidi da bid'a ba kai su sayyawa Allah ya tsare mu daga bid'a to ina yake to kaji inda sun ka samu suna annajiya ko annabi masu tsira to Allah ya tsiratar da mu hadal hadithu wannan hadisi yi bayyana lana yana bayyana mana ma'anan najiya ma'anan masu tsira kaga ba cikin hadisin an kira su an najiya ba amma kaddara na za a yi ya ce kulluhun finnari illa wahidatun to wahidatun ɗanga ita ce najiyatun faman kana ala mithli ma ma alaihi nabi duk wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan sa ashabu da sahabbansa fahuwa najin min albida to shi mai tsira ne daga bid'o'i nan duniya in kai ya riko baka komi sai abin da ya tabbata ga annabi da sahabbai kaga bid'a babu kaba wa kulluha dukkan su finnari duk bangarorin nan 73 na musulmi suna cikin wuta illa wahidatun sai guda idan don haka hiya najiyatu minan nari ita gudan nan da annabi ya ce illa ita kaga mai tsira ce daga wuta fannajatu huna don haka tsira anan min albida'i daga bid'o'i fi duniya nan duniya wa minan nari kuma tsira daga wata fil akhirati al lahira nan duniya sun kubuta daga bid'a gobe lahira sun kubuta daga wata Allah ya kubuta she mu al mansura da yace fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansura waɗanda ake taimako ila yawmil qiyamah ila qiyamis sa'a har zuwa ga tsayuwar alqiyama kenan cikin kowane zamani suke cikin kowane gari suke to taimakon Allah na tare da su ila qiyamis sa'a abbaral mu'allifu bidhalika mawallafin littafin yayi amfani da wannan magana muwafiqatan lil hadith domin yayi muwafaqa da wani hadisi haifu qala an-nabi sallallahu alaihi inda annabi yace la tazalu da'ifatun min ummati alal haqqi zahirina da'ifatun min ummati wani bangare na al'ummata kaga ba dukan al'ummata ba wani bangare na al'ummata la tazalu ba za su gushe ba alal haqqi suna akan gaskiya zahirina suna masu masu masu cin nasara zuhuri nan ba bayyana ba ba sama abu ba kasan duk ana fassara zuhuri ko da bayyana zaharal fasadu fil bardi wal bahri sannan zuhuri kuma yana ma'anar ɗaukaka to zuhuri kuma yana ma'anar cin nasara wa zuhur abinda an zuhuri ana al'intisar cin nasara ta gani la ta zalu ɗa'ifatun min ummati wani ɓangare na al'ummata ba za su gushe ba alal haƙi akan gaskiya zahiri na suna cin nasara liƙaulihi ta'ala domin faɗar Allah da ya ce fa'ayyan nan lazina amunu sai mun ka ƙarfafi waɗanda na yi imani ala duhum akan maƙiyansu fa azbahu sun kawaye gari zahiri ne su ne masu cin nasara akan makiyansu wallazi yansuru hato masu cin nasara wa zai ba ba zai taimaka musu ya ba su nasara wallahu shine Allah wa mala'ikatu da mala'ikunsa wal mu'minuna da mu'minai inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu eh to wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata har zuwa ƙarshe fahiyar mansuratun don haka su waɗannan ɓangare waɗanda ake taimaka ma ne ila ƙiyamin sa'a hatsayuwar alƙiyama suna tare da taimakon Allah mansuratun minar rabbi ta'ala waɗanda ake taimaka ma ne daga ubangiji maɗaukaki wa min almala'ikata hakan ga mala'iku na taimakon su wa min ibadil mu haka mu'minnai ƴan uwansu bayan bayan Allah mu'minnai ƴan suna taimakon su hatta qadiyun sarul insanu hayyaza ana taimaka ma mutum bi wasidatil jinni ta hanyar aljannu aljannu aljannu musulmi ba akwai musulmi ba duk program ɗin da kun ka san ana yi na addini da sallah da wa'azi da sauran ibadun ta da mumin na aljannu akai fayan surhul jinnul mumin sai aljani mumini ya taimaka mishi wa yurhibuna aduwahu ya tsoratar da makiyanai ila qiyamis sa'a ba za su gushe ba ana taimaka musu har tsayuwar alkiyama ai ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama fahiya mansuratun don haka wannan bangare waɗanda ake taimaka ne ila qiyamis sa'a har zuwa tsayuwar alkiyama wa huna to anan da iskalun wani rikici zai gangaro akwai wani rikici anan menene shi wa huwa shine annar rasul alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a khabar ya ba da labari bi anna sa'a cewa alkiyama ta kuma tana tsayuwa ne ala shiradul khalqi akan mafi sharrin halittu wa annaha kuma ya ba da labarin cewa alkiyama la taqum ba za ta tsayu ba hatta la yuqala Allah Allah sai ya zan ba mai ambata sunan Allah duniya eh ba haka duk hadisai sun tabbai mun yi su kwanaki cikin ashiradus sa'a to fa kaifa najma'u ya za mu hada baina haza tsakanin wannan wa baina kauli da kuma magana ibn taymiya da yace ilaqi min sa'a za a taimaka musu har zuwa tsayuwar sa'a ko tunda ko da sa'a ka tsaya ba ta tsaya yan akwai mumini guda bisa ban kasa sai ya zan dulla latattu ne aljawabu abinda a amsa an yi kala sai a ce innal murada abin nufi da qiyamis sa'a ai ila qurbi qiyamis sa'a zuwa kusan tsayuwar alqiyama liƙaulihi fil hadith domin faɗa ta cikin hadisin hatta ya ci amrun lahi har sai al'amarin Allah ya zo au ila qiyamis sa'a ko ko zuwa ga qiyamis sa'a ai sa'a tihim sa'a susu fassara biyu kenan fassara ta farko ta qiyamis sa'a ila qurbi qiyamis sa'a har zuwa kusantar tsayuwar alƙiyama ko ko ila qiyamis sa'a zuwa ga tsayuwar sa'a ta susu mumin nan da ake taimaka ma me ake ni da tsayuwar sa'arsu ai tuhum wa huwa mutun shine mutuwarsu la'anna man mata domin duk wanda ya mutu faqad qamat qiyamatu alqiyama ce ta tsayi to za a taimaka musu kenan har zuwa ƙarshen rayukansu lakin al-awwal sai dai fassara farko ila qurbi qiyamis sa'a a karabu tafi kusa ga ga, ga sawaba fahim don haka su waɗannan ɓangaren jama'a mansuru na waɗanda ake taimaka ma ne ila ƙurbi ƙiyamis sa'a har zuwa kusanta alƙiyama lokacin da al'amura za su rincaɓe wa inna ma laja'ana mun laɓa ne ila hadha tawil zuwa ga wannan fassara li dalilin domin wani dalili wa tawilu tawili bi dalilin in dai akwai dalilin yansa ja'izun halal ne la'annal kulla domin kowannensu min indillahi da wurin Allah yake ahlus sunna wal jama'a adafahum ila sunna ana kiransu ahlus sunna don mi ya raba su zuwa ga sunna an kace ahlus sunna la'annahum saboda su mutamassikuna biha masu riko ne da ita wal jama'a an raba su ga jama'a an ce ahlus sunna wal jama'a la'annahum domin su mujtami'una ala waɗanda na haɗu ne akan riƙon riƙon sunna shi yasa ake kiransu ahlus sunna wal jama'a to sai mu tsaya nan fa'in ƙulta kaifa ya ƙula ahalus suna wal jama'ali a nan to madalla sai mu ci gaba gobe insha Allah ta'ala Allah ya kai muna to Allah ya sa muna albarka ga abin da mu karanta madalla